إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادينكم sha ɗaya ga watan jimadar akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas kama yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar shehu malami shehu Uthman dan Fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 39 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata malam yayi mana bayani game da abin da ya shafi bid'o'i a sallar abin da ya shafi sallar juma'a wanda daga ciki yake cewa bid'a ne daga murya lokacin da liman yake hudu ba a ranar juma'a wannan ko shakka babu yana daga cikin abin da ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mun karanta a farkon babun cewa yana daga cikin abin da ya shafi sunna ainihin wato a sallar juma'a sauraron huduban liman da yin shiru lokacin da liman yake hudu ba sannan kuma malam ya shiga da mu babi na goma sha shida inda muka yi bayani akan sallar idi guda biyu da kuma abin da ya dace da sunna a cikin wannan salloli guda biyu da kuma abubuwan da mutane kan kirkiro su jingina zuwa ga wannan ibada mai girma ta idin babbar sallah da karamar sallah na bid'o'i sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gudana akan sallar idi na karamar sallah da babbar sallah da haka yana daga cikin abin da ya wajaba akan al'ummar musulmi su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya tabbata annabi yana aikatawa a waɗannan ranaku muhimmai a musulunci guda biyu na daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da malam ya karantar da mu shine mutum ya fara cin abinci kafin ya tafi sallar idi idan karamar sallah ce ya kawo hadithin bukhari hadisin anas dan malik ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance baya sammako zuwa sallar idi har sai ya ci dabinai sai an samu masa dabinai kuma yana cin su wutiri ma'ana yana cin su ɗaya ɗaya ɗaya haka sannan zai ci kaman guda uku wanda wannan yana bambance tsakanin jiya ramadan yau sallah da haka zai ci abinci sannan ya tafi sallar idi wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a karamar sallah amma dangane da babbar sallah shi kuma sunna shine ka jinkirta cin abinci musamman in zaka yi layya dan ya zaman to farkon abin da ka fara kalaci ko ka fara ci a wannan rana shine naman layyar da ka yanka na daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kabarbari ranar idi hadithi ya tabbata cikin bukhari a babun takabir ila al-eid hadisin abdullahi ibn busur yace mun kasance wato daidai irin wannan lokaci faragna min salatil eid fi hadhihi sa'a wa zalika hina tasbih yake cewa mun idadda ainihin wato sallar idi a daidai wannan lokaci ma'ana lokacin da yake bada labarin yace i wannan lokaci tuni mun gama sallar idi wato lokacin da ya halatta a ina fulfuli kamar lokacin walaha sannan ya ce yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fitowa ko fita zuwa sallar idi a gurin da yake babu gini ma'ana a samu wata farfajiya mai faɗi kamar yadda masallatan idi suke a samu wata farfajiya kuma in son samu ne ta zama wajen-wajen gari ya zamanto a nan za a yi sallar idin ƙaramar sallah da kuma idin babbar sallah ga waɗanda suke ba mazauna ko ba a cikin garin makka ba imam al-bukhari ya ruwaito hadithi daga abi sa'id al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita a ranar idin karamar sallah da babbar sallah ilal musalla ba a masallacin sa ake yin sallar ba musalla gurin da aka tare da fili ne dan yin sallar idi nan yake zuwa yi sallah sallallahu alaihi wasallam na daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta idi karamar sallah ko babbar sallah rashin daukan makami ka shiga cikin jama'a ba daidai ba ne ranar sallar idi a ganka kana ɗauke da makami don karka jiwa wani ɗan uwanka musulmi rana ce ta murna rana ce ta farin ciki makami hatta yaƙi in ana yin a waɗannan lokuta masu alfarma ana tsakaita wutar yaƙi to kaga bai dace ba ma ga wanda ma kuke yaƙe yaƙe tsakanin ku yaƙi a waɗannan ranaku masu albarka ranakun murna ne to ballantana kuma musulmi da musulmi yan uwan juna a ce an shiga da makami zuwa sallar idi ko an dawo daga sallar idi an tsaya an yi faɗa ko wani abu mai kama da haka da haka ba bai dace ba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaukan makami wato ranar idi a shiga da shi cikin jama'a hadithi ya tabbata cikin bukhari hassan albasari yake cewa nuhu an yahmilu as-silaha yawm al-eid an hana su su dinga daukan makami ranar idi illa an yakhafu al-aduwa sai dai in sun ji tsoron magabta suna tsoron akan hanya ta tafiya ko ta dawowa ko kuma suna cikin sallah akwai makiya da za su zo su far masu to wannan saboda kariya zai ya zamanto yana halatta su dauki makamai ba dan shi su dauki makami ranar sallah bane sai dan ba kansu kariya saboda abinda suke tsoron zai je dawo ranar sallah na daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam canza hanya idan mutum ya tafi ainihin wato ta sabon titi to kuma sai ya dawo ta masallacin murtala ma'ana ya canza hanya da zai fita sai ya fita ta nan haka da zai dawo kuma sai ya dawo ta nan haka wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam saba ainihin wato hanya wajen sallar idi kuma kaga ibada ce mai girma yanzu nan da ka bu kaga za su ba da shaida akan ka ranar tashin alkiyama duk inda ka taka cewa ka taka ka je wajen bautar Allah nan ma da ka dawo ka ka canza ka nau'anta gurin amma in ka je ta nan ka dawo da sam guri ne dai zai ba da shaida ka je amma shaida taka za ta yi yawa saboda ka caccanza guri ka bu ta nan nan ya ba da shaida ka je sallar idi ka dawo ta nan nan ma ya ba da shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama cewa ka taka shi ka je ibada da aka yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to an canza hanya hadithi ya tabbata daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar idi yana canza hanya baya bi ta hanya kuma ya dawo ta hanyar yakan canza hanya na daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar idin babbar sallah a fara yin sallah kafin a yi layya wannan wajibi ne hadithin bukhari hadisin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam albara'u bin azib yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba a cikin huduba yana cewa farkon abin da muke farawa da shi a yau shine sallah bayan mun yi sallar idi sannan sai mu dawo gida sai mu soke dabban mu ta hadaya ta layya duk wanda ya aikata irin yanda muka yi manzo Allah ya ce faqade asaba sunnatana shine yayi koyi shi ya dace da sunnar mu kenan idan mutum ya yi saɓanin haka to ya yi bid'a ya saɓa wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne a fara yin mai a fara yin layya an a fara yin sallah sannan sai kuma a dawo a yi layya har ma akwai shi baffan wannan bara'u bin azib kawunsa kai abin nan wato abu burda bin niyar shi ranar sallah mun karanta hadithin satin da ya wuce da ya zo kawai ranar sallah shi tun da asuba kawai ya kamo ragonsa ya yanka tuni aka gyaggyara ma aka yi tatse hanji aka gyara kayan ciki aka yi masa farfesu ya ɗebi farfesunsa sannan da safe ya wanka ya tafi masallacin idi yana zuwa sai ji annabi yana faɗin wannan ya ce aiko ta ɓaci ya rasulullah ni wallahi tun da safe na yanka ragona farkon abin da na fara yi yau ragona na yanka na kuma yi aka soya na yi farfe na yi kalaci da shi sannan ta masallaci manzo Allah ya ce shatu ka shatu lahamin ragon kare ka ci balangu ba lai ya kai ba don haka sai ce to ya rasulullah ina da dan wani karamin wata karamin rago ko karamar akuya haka bata isa yanka ba tunda wancan an ce bai ba ko na iya yanka ta yace to kai za ka iya yanka a madadin wancan amma banda kai kada wanda yanka dabba da bata isa layya ba sallallahu alaihi wasallam na daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yin kabarbari ayyama minan ranakun da alhazai suke kwana suke zama a mina duburar salawati bayan salloli ranar sallar ranar babbar sallah washe gari da washe gari duburar salawat bayan sallolin farillan nan guda biyar akwai kabarbarin da sunna ta zo cewa a yawaita yi wa Allah kabarbari a wannan ranaku hadisi ya tabbata cikin bukhari abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana yin kabarbari a waɗannan ranaku na mina kuma yana yi a bayan salloli yana yi a kan shimfiɗarsa in ya shiga cikin a cikin hemarsa ko rumfar da yake zaune a ciki ko kuma a cikin jama'a ko yana zaune a wajen zama ko tafiya yake kai a waɗannan ranakun abdullahi dan umar ba shi da wani aiki da ya sa a gabansa wanda yake yi ko da yaushe sama da kabarbari a waɗannan saboda ainihin wato wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wannan shine abin da muka karanta satin da ya gabata da aka za mu tashi a darasinmu na gaba ƙalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala albida'u fi salatul idain bid'o'i a cikin sallar idi wato shedan bai kyala mutane ba har sallar idin karamar sallah da babbar sallah sai da ya biyo mutane ya koya musu bid'a ya sauke su daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan keken bera Allah ya kiyaye wa amma ma ahdathahu an-nasu fi hadha al-bab mala yace abinda wato mutane suka kirkiro ba annabi ba ne ya ce su yi mutane ne kawai shaidan ya raya musu suka kirkira a wannan babi allazi huwa babu salatul idain wanda shine babin sallar idi guda biyu famin zalika yana daga cikin bid'o'i ijtima'un nasi bi babi daril imam yawmal eid qabla al khuruj ila al musalla to ban sani ba ko kauyuka ana wannan bid'ar har yanzu amma dai nan da wahala nan za ga kowa da ya tashi da safa inda ya sa gaba kawai wanka ya dauki da dumasa za ga masallaci ya nufa to akwai wata bida da dan malam yato yake bayani akan ta wanda kila da mutane suna yin ta da sassafe maimakon da an tashi a yi ko zuwa masallaci a kofa gidan liman za a taru sai an taru sai a rufa liman baya yana gaba ana bin sa an fahimta to sai malam yake cewa yana daga cikin bid'a ijtima'un nasi dandazon da mutane suke yi bi babi daril imam a kofar gidan liman yau idi ranar idi kabalar kuruji ilal musalla wai maimakon mutum da ya tashi ya tafi masallaci kai ka ce zuwa gidan liman shine rukunin farko sannan rukuni na biyu zuwa masallaci da haka duk wanda ya zo sai abin nan wannan kila kauyuka ba kila saboda yanda liman radiyallahu anhu ne a kauyuka sosai sosai ba mamaki ka samu a kauyuka ana irin wannan wasu lokuta amma dai su ma yanda karatu da wayar da kai yayi yawa yanzu kila ba a haka kowa yadda ya tashi masallaci yake nufa to an yi wata bid'a wadda da mutane da sun tashi ba masallacin idi suke tafiya ba kofar gidan liman ake fara zuwa kafin kuma daga nan a bisani a tafi sallar idi wa huwa bid'atun makruha mala yace wannan bid'a ce a bar kyama wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibnul hajj yace wa mimma ahadathuhu aidan yana daga abinda mutane suka kirkira annahum ya'tuna ila babi daril imam mutane sukan zo kofa gidan liman kabalar salati subhi tun kafin sallar asuba wai kaga shi ba ma sammakon da ake tun kafin sallar asuba yila ko an gaya musu akwai wata gafara da ake samu Allahu a'lam amma dai tun kafin sallar asuba mutane suna zuwa da an ga kofa gidan liman a cike to an san yau yau take sallah Allah ya kiyaye yake cewa wa min zalika yana daga cikin bid'a ifradu sauti bit takbir ila haddin ya aƙirul halk wa huwa bid'atun makruha yana daga cikin bid'a a sallar wato game da kabarbarin nan ifratu sauti bit takbir wuce gona da iri wajen daga murya da kabarbarin nan mutum ya zama kamar mahaukaci ta yadda za ka ga jijiyoyin wuyan mutum suna tashi har ma ya dinga takura wa makogoransa wajen kabbara ya biyo kwararo kwararo layi layi ko ya taho zai tafi ka ganshi yana ta daga murya daga murya da ya wuce ainihin daga murya irin na hankali an fahimta shine ma'ana wato ifradu sauti bit takbir wato wuce iyaka wajen kabarbarin nan ila haddin zuwa wata iyaka wato zuwa wani haddi ya aqirul halq wanda yakan jikkata makogoro mutum muryarsa tana disashewa makoshinsa yana dumi yana zafi saboda daga muryar da yake ya wuce gwargwadon da shari'a take bukata wajen kabarbarin nan wa huwa bid'atun makruha ana so kai ne mastata'a wa fitagi baina zalika sabila kar ka dinga yi a cikin cikin ka dan so ake kaɗan dinga yi yanda in ka zo wuce ta kusa da wani ko da ya manta ya tuna shi ma ya ci gaba da yi da haka ba za ka yi can cikin cikin ka ba kai ta sayyidina abubakar kada asma'atu man najaitu kuma kar kai ta irin sayyidina abubakar ka biyo kana daga murya kamar an sa lasifika wa btage baina zalika sabila kai tsaka tsakiya kai kana yi baka wahalar da kanka ba domin addinin musulunci addinin sauki ne ba a ce ka yi yanda da kafin ka je masallaci ka galabaita inda karamar sallah ne dan abun da kai kalaci da shi kan ka je masallaci ya zazzage an fahimta ka yi abun mastata'a ta yanda kana ji kuma kakan dan jiyar da wanda ka zo wuce kusa da shi ta yanda ko da ya gafala to in ya ji ka wuce kana kabbara ka tuna masa shi ma sai ya dauka ya ci gaba da yi wa fil madkhal ya zo a cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa sunnatul mutaqaddima an yajhara bit takbir fa yusmi'u nafsahu wa man yali yace sunna wadda ta gabata shine an ya jahara shi mutum zai tafi masallaci ya dinga kabbara wa ya bayyana bit takbir ya bayyana kabbaro kabarbarin nan fa yusmi'u nafsahu ya dinga jiyar da kansa wa man yalihi da wanda yake kusa da shi yawmal eid ranar idi wa ziyadatu ala zalika hatta ya aqira halqahu min al bid'i amma ƙari akan haka ya tsallake wani abu ko da ku ja layi wannan gurin ba shi shi sa kuka ji ban karanta ba ya ce wa manyali sai ce yau mal'id ko sai ce fa'idaji ta ma'u wa karaja alaihimul imam ƙubila wa ziyadatu haka yi kamuku to daga fa'idaji ta ma'u wa karaja alaihimul imam ku ja layi ba wannan gurin ainihin littafin ba wannan kuma ma ka ɗauko wannan jumla kasa ta za ka je ya fita daga ma'anar maganar da yake fa'iza ji ta ma'uwa kharaja alaihimul imam kaga kamar ya komar da mu maganar haɗuwar mutane a ƙofar gidan limam yanzu kuma ba ita ake yi ba da kuskuren bugu ne kuskuren bugu ne daga fa'iza ji ta ma'u wa kharaja alaihimul imamu ƙubila iyanan za ka ja walayi fa'iza ji ta ma'u wa kharaja alaihimul imamu ƙubila iyanan gurin sai ka ja layi babu nan gurin an fahimta eh ba fensir ko ɗaliban ilimi ba abin rubutu sai na gana ta shiyarin wadda ya kun yi kokari ma wasu din na ga kawai zazzare mun ido suke yi ba littafin hannunsu fa'iza ji ta ma'uwa kharaja alaihimul imamu kubila wannan gurin kamar yadda na faɗa a jalayi kenan ya karatun zai zama wasu sunnatul mutaqaddima sunna da ta gabata shine an ya jihara bit takbir ya bayyana kabarbarin nan fa yusmi'u nafsahu ya jiyar da kansa wa man yalihi da wanda ke kusa da shi yawmal eid ranar idi wa ziyadatu ala zalika qari akan yanda mutum in yayi kabbara zai jiyar da kansa da wanda ke kusa da shi hatta ya akira halqahu har ya wahalar da makogoransa min al bid'i wannan yana daga cikin bid'a kuma wato shedan ya iya lalata bai hana ka kabbara ba amma saitin yanda daga muryar sai ya sa ka ka daga fiye da kowa yanda za a dinga jiyo ga ga zakiru can yana ta kabbara to kaga ya ci riba shine babban illa ya ci riba ya sa ka ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi dai kabbara da ita kake yi amma kuma an ce ka yi ta mastada sai ce daga murya to da ka rudu ka daga murya ya tashi daga ka tashi daga aiki shi yasa ya za ka yi kabbarar ka jiyar da kanka ka ji yadda wanda yake kusa da kai shi kenan kawai ya wadatar shi ne yi kama da hankali shi ya kama da nutsuwa shi ya kama da koyarwar addini an fahimta li'annahu domin ɗaga muryar da yawa lam da anin nabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa ma zukira sai iya abin da ka ji an ambata maka din nan shine ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka daga murya gwargwadon yanda zaka jiyar da kanka ka jiyar da waɗansu mutane da suke kusa da kai wa rabu sauti bidhalika ya kharuju an haddi samt to daga murya ma ya wuce ka'ida daga murya bidhalika da wannan kabarbarin fiye da kima fiye da yanda shari'a ta ce kai ya kharuju to yakan fita ma an haddi samti daga wato nutsuwa walwaƙar shi ma nutsuwa ne samt as-sakina walwaƙar shi ma nutsuwa su da larabci yana da ma'anoni amma kuma mu da hausa as-sakinatu nutsuwa alwaƙar ma nutsuwa an bayyana dan haka da kaga mutum ya biyo hanya yana ka daga murya ya ka dauka da wasu mutane yake sai ka zo ga shi shi kadai yake ta tafiya wannan ya fita daga yanayi na nutsuwa nutsuwa shine a ga mutum yana tafiya yana ambaton Allah da ka ganshi ka ga mai hankali kai ma ka koya a wajensa amma kilan kaga mutum ya zo yana ta yana ta daga murya yana ta ta'i kaga zaka dauka ma kan nasa ya dan samu matsala ko ba haka mutane za su fahimta ba da kowa zai zama abin kallo a cikin duk inda yake to zaka ana ta waya wannan lafiya kila a ce kai wannan kila dai kan nasa ba lafiya lau ba wala farqa fi zalika babu bambanci a cikin hakan a anifit takbir ina nufin a wajen kabarbarin nan baina an yakuna imam tsakanin shi mai kabbara ko dai liman ne au mu'addinan ko kuma ladan au gairahuma ko wasu su duk haka ne liman shi ma irin wannan aka ce ladan shi ma mai kiran sallah irin wannan aka ce wanda ba liman ba ba ladan ba shi ma haka ake ce yayi kabbarar sa daidai gurgudu yanda zai jiyar da kansa ya kuma jiyar da wanda ke kusa da shi fa inna takbira mashru'un fi haqqihim ajma'in domin waɗannan kabarbari din an shar'anta ta a haƙƙin liman da haƙƙin mai kiran sallah da sauran mutane ajma'i na baki ɗaya alama ta ƙaddama wasfuhu bisa ga yanda sufarsa ta gabata illan nisa'u amma banda mata fa inna alal mar'ati an tusmi'a nafsaha laysa illa ita mace kanta kawai ake so ta jiyar banda ita ba wanda ake so ta jiyar shine laysa illa kawai ita ta dinga yin kayanta a hankali a hankali yadda za ta dinga ji ita ta san kabbara take yi kaga ta bambanta da namiji shi namiji shine ake so sautin ya dan fita yanda zai jiyar da kansa ya jiyar da wanda yake kusa da shi to ita kuma mace abinda ake bukata in za ta je sallar idi ta dinga kabar barin nan amma iyakanta kawai take jiyarwa bi khilafi ma yaf'aluhu ba'd an-nas al-yawm Shehu Usman dan Fodiyo yake cewa sabanin abinda wasu daga cikin mutane suke yi a yau baka anna takbira kai ka ce kabar barin nan inna ma shuri'a an shar'anta su ne fi haƙƙin mu'azzinina a cikin haƙƙin masu kiran sallah duna gairihin banda wasunsu fatajidul mu'azzinina zaka ji ladanai masu kiran sallah yarfa'una aswatahum bitakbir suna daga muryoyinsu da kabarbari kama taqaddama kaman yanda ya gabata wa aktharun nasi mafi yawan mutane yasma'una lahum su kawai sauraron su suke yi wala yukabbiruna ba sa yin kabbara wa yanzuruna ilaihim suna kallon ladan lokacin da yake ta daga murya yana kabbara ma wato ka annata kabira kai ka ce kabbaran nan ma shuri'a illa lahum ba a shar'anta wa kowa ba sai su kadai akwai wani mada da ake nuna ake turowa a abin nan abin nan social media za a ganshi wani balarabe a gaban lasifika ya rike kunnansa yana ta wannan kabbara shi shi kadai ba kowa a masallaci an fahimta to za ka ga akwai irin wannan wani sai ga wani lokaci a masallaci kawai wani ne yake takabbara yake takabbara su sauran mutane suna zaune kawai suna kallon sa kai ka ce shi ladan ko wannan wanda yake kabbara shi kadai aka shar'anta masa kabbara banda sauran mutane daga muryar da kake yi wadan ka tuna na kusa da kai ne ba wai dan kai ta yi mutane su kuma su yi shiru ba sannan ba a ce kuma kai wa mutane limanci a kabbarar ba ta yanda kana ce Allahu akbar mutane su ma suna binka suna fada ba a sa ka ba na ba ta gane wa min zalika malai ke cewa huwa bid'atun muhdatha wannan bid'a ce farariya ba a same ta ba a zamanin annabi da sahabbai ta yanda ladan kawai mai kiran sallah shi zai zo masallaci ta yin kabarbarin sauran mutane suna kallon sa wa min zalika yana daga cikin bid'a a wannan babi almashi bit takbiri ala sautin wahidin tafiya akan murya guda wajen yin kabarbarin nan misali kamar yadda muke a masallacin nan kawai mu hada mu hada bakin mu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mu hada baki gaba ɗaya mu dinga tafiya tare muna dauka tare muna ajiyewa tare shine ma'ana almashi bit takbiri ala sautin wahidin tafiya da kabbaran nan kuma akan sauti guda ɗaya wa zalika bid'atun makruha wannan shi ma bid'a ne kar ka ɗauka kayi wa Allah gwaninta an kai haka ba haka aka ce ba ce aka yi ni in yi nawa kai kai naka ita ta yi nata wancan yi nasa kowa yi nasa abinda aka shar'anta kenan ina ba ta an gane wato wayannan abubuwan mutane ba sa kula da su su ne ake kira bid'o'i wani lokaci sai ka ga kaman yanzu kaga abubuwa ne masu asali a addini amma yin su ba yanda shari'a ta ce ba sai kuma ya zama bid'a yanzu kabbaran nan ba wanda zai ce ma zikiri ne mara kyau ba wanda zai kushe kabbara amma matsalar sai ka yi ta yadda aka ce a yi in ka yi ta fiye da yadda aka ce a yi ko ka yi ta saɓanin yadda aka ce a yi kuma sai zama to ba lada ka samu ba ka zama abin zargi an gane wafil madakhal ya zo cikin littafin madakhal na ibn al-hajj thumma innahum sannan za ka gansu yamshuna ala sautin wahidin suna tafiya akan murya guda daya wa zalika bid'atun ibn al-hajj ce wannan bid'a ne li'anna al-mashru'a domin abinda shari'a ta ce innama huwa shine kawai anna takbira kulli insanin li nafsi kowace kabbarar kowane mutum zai yi ne shi kadai anna takbira kulli insanin kabbarar kowane mutum li nafsi shi kadai zai yi tasa wala yamshi ala sauti gairihi ba a yadda ba ya tafi akan sautin wani wani su dinga haduwa su biyu su uku su dinga tafiya akan sauti ɗaya ba a yadda ba kai in su su uku ne wannan yana kabbararsa wannan yana tasa wannan yana tasa ila wannan yanzu ya faro wancan ya kai karshe wancan kuma ya juyo shikenan su tafi a haka wa min zalika yana daga cikin bid'a abin da ya shafi sallar idi ta'khirul ta'khiru salatul idain jinkirinta sallar idi guda biyu hatta tastahirra shamsu har rana ta fara zafi wannan bid'a ne sallar idi so ake ayi ta da wurura a dawo gida wani za a ga yana ta surutu wa malam wallahi ma din naje can an gidan da sallah na ba an yanzu ma da muka samu an samu lokacin rahama tun da daddare za a gaya maka masallaci kaza karfe 8 za su yi sallah masallaci kaza 8 saura kwata masallaci kaza 8 da kwata masallaci kaza duk za a yi ta faɗa amma mutum sai ya yi ta baccin sai ya tashi sai ya shi a guje ya je can sun taso ya zo ya ta tsaki to hakan shine daidai a yi sallar da wuri kaga in sallar karamar sallah ce so ake yanzu wani za ga kamar yadda na faɗa satin da ya wuce wani yanayin sana'arsa ba ta zama ba ce wani ma tafiye-tafiye yake amma saboda sallah ya dawo gida iyalansa suna murna da san da shauƙin su gan shi wani kuma a ba matafi ba ne a zaune yake sana'ar tasa ba ta tafiye-tafiye ba ne amma sana'ar tasa ta samu ko a fita ne kuma ba a dawowa sai dare ya yi da haka da yawa yaransa ba su saba ganinsa ba so ake maza maza je ya dawo yau yaransa su ga gashi ga iyalansa ga yaransa an kewaye shi ana cin abinci tare ana ana sanya wa juna farin ciki to ya za a rike mutane a sallar idi har karfe tara tara da rabi karfe goma ai da wurwura a dawo gida in ku sallar idi ce babba to kaga an ce kar mutum ya ci komai sai ya dawo daga sallar idi ya yanka dabban layyarsa an gyara an abun nan an dafa ko an soya sannan ya fara ci daga dabban layyarsa to kaga ashe yanayin bai ba da kofar aje a rike mutane ko a kiyan sallah da wuri ba har sai wani lokaci kenan an yi ta da wururin nan shine ya dace da sunna daidai kenan karfe 8 saura kwata ko 8 ko 8 da kwata an idar da sallah mutane su dawo kuma su yanka dabbar su talayya sannan kuma a gyara mutum kuma ya fara ci daga dabbar layyarsa ko da yake shi ma layyar za mu je can babu layya shi ma za ka ga akwai janjani wajen layyar mutum ragonsa tun sama da wata ɗaya yana na amma ranar idi baya yanka abi da janjani wajen yankan ragon ba sai an yi janjani irin na yaran nan kuma ka ko yara ce suka yi mai janjani dan wuta ne ragon mutum yana da kawai yana kofar gida an shimfiɗa tabarma ba zai yanka ba sai gobe ai goban ce aka yi an ba da shi dama wani bai samu damar dabban layyar bai same ta ba yau sai gobe allah ta'ala zai hore masa sai ya siyo wani gobe ma bai samu ba sai ji ba aka ce shi ma da an ba da dama amma ragonka yana na yau sallah baka yanka ba gobe baka yanka ba sai jibi sai ka tafi deadline ban san hikima haka ba wani kuma kawai sai ya ga yadda kowa ya girman san kowa yawa yadda an zo ana kai wallahi alaji ba ba duk mun ga kaga wani mun ga nasa ya kaga nasa wallahi tallahi na kai abu girma sai an zo ana ta wannan yanshi kuma yana dan gyara zama akan kujera haka ana dan shafa kiya Allah ya kiyaye malam ya ce wa huwa bid'atun makaruha wannan bid'a ce abakar hanta wa in kana alwaqtu mumtaddan ila zawal ko da yake lokacin sallar idin ana miƙar da shi har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali duk ba laifi amma an fi so a yi da wuri illa rura ta kama yanda za a jinkirtar da sallar idi har zuwa lokacin zawali duk lokacin sallar idi an ɗan tashi da wata hatsaniya a gari kuma sai Allah ya kawo lafa wata ba sami ba sai irin karfe goma ko goma sha ɗaya sai aka samu kwanciya hankalin da za a iya sallar idi sai a sanar da mutane a fito a yi sallar idi kaga wannan yanayi ne yasa haka amma lafiya lau ana zaune duk jama'a ana cikin kwanciya hankali ba wani abu da zai sa a jata to a yi sallar idi da wuri shi ya fi dacewa wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa ba'du la'immati yaf'aluna hadha ta'khir yace wasu wasu limamai suna aikata irin wannan jinkirin hatta taskhuna shamsu har rana ta fara dimi shine taskhuna hatta taskhuna shamsu har rana sai ta fara dimi ta fara zafi wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya khilafa sunnati aidan kuma ya saba da sunna har wa yau to tunda aka ce bid'a ne ai dama ya saba wa sunna li'anna sunnata waradat domin sunna ta zo fil khariji ila al musalla ga wanda zai fita zuwa sallar idi an yu'ajjila al aubata ila ahlihi ya gaggauta dawowa wajen iyalansa in kana fi idi adha in idin babbar sallah ne fa yudhhiya lahum yazo ya yanka musu dabbar su talayya in kana mimman yudhhi in yana daga cikin wanda Allah ya hore masa dabbar layyadin hatta yafduru ala udhiyatihi har da shi da iyalansa su fara yin buɗe baki da wannan naman layyar tasa wa in kana fi idil fitr in ko idin karamar sallah ne fa ya'kuluna ma'ahu suna tajjiran sa su zo ya dawo su ci abinci tare da shi wal galibu ala kathirin minan nasi al iyal wal aulad galibi ko mafi yawa da wato a bisa da yawa daga cikin mutane iyalai da yaya fa yabquna mutashawwiqina muntadirina lahu wato sau da yawa a mafi yawan lokuta mutanen da suke suna da iyalai da yaya to za ga iyalan nasu da 'ya'yan nasu ya bukuna mutashawwiqina suna nan suna ta shauki da bege muntazirina lahu suna jiran sa ya dawo a ci abinci a dan yi hira da sauransu da haka kaga yanayin bai bayu zuwa ga adade a can ba so ake da an yi sallar idi ai maza maza ainihin wato a dawo wa min zalika albina'u ila fi musallal eid yana daga cikin bid'a har wa yau yin gini a masallacin idi a kofi kuka zuba mana wato yin sallah a masallacin idi yin gini kai amin yin gini a masallacin idi masallacin idi so ake a bashi ainihin wato da fili kar a gine shi kamar yadda aka gina masallacin na haka wa huwa bid'atun makaruhatun bid'a ce makaruhiya lima yukhsha fi zalika albina'u sabida abinda ake jin tsoro na wannan ginin min kaunihi kada wannan gini ya kasance ma'awa matattara lima la yambagi ga abin da bai dace ba min qudda'i tariq daga yan fashi da makami wallususu da barayi wa gairihima da wasunsu mimman yaf'alul qaba'iha daga waɗanda suke yin mummunan aiki kar ya zama mafaka ta masu laifi tunda galibi za ka ga da masallacin idi a wajen gari yake to tunda wajen gari ne in fili ne kaga duk wanda ya taho yana kallon ga nan ne filin idi amma aka gine shi fa kila wani zai iya laɓewa a bayan gini ka zo tun da a wajen gari yake ka zo za ka wuce ya ma fashi ko saɓanin yanzu da dama duk kusan masallatan idi jama'a sun tattar da su za ga yanzu duk kusan a cikin gari suke amma da za ga ko yanzu in ka je ƙauyuka yawanci za ga masallatan idin su in ka je za ka yi sallah a ƙauye to za ga in an fito za ga ana ta tafiya sai ga wajen gari ake ta fita sai an je can wajen gari za ga wani guri an dan kewaye shi da yan duwatsu haka nan ne filin irin liman an dan samu wani dan bulo haka da zai mutane za su hange shi yayi hudu ba ya hudu ba sannan ai sallar idi a wannan filin sannan ga mutane suna ta dawo a cikin gari ina ba ta gane sabanin nan to yanzu aka ce irin wannan gurin dama sai da aka fita wajen gari cikin daji to sai aka ce an yi gini an kewaye shi an yi katanga ko an yi gine-gine a gurin guri ne da ba kullum ake zuwa ba sai a shekara ake zuwa a yi sallah sau ɗaya ko sau biyu yanzu kaga sai ya zama to kila za ga wannan gurin ko dai in yanzu ne ma za a iya zama wata daba ta mashaya ta zuwa ana ta shaye-shaye a cikin gurin to kuma kaga dole wasu abubuwa waɗanda suka danganci laifuffuka su dinga yawaita a gurin to shi yasa aka ce an hana yin gini a masallacin idi saboda wannan matsala din amma in ya zama to guri ne wanda yake cikin jama'a ne kuma akwai security ba a gudun haka to kaga wannan sai ya zama to ya kau amma dai masallacin idi kar ka dauka masallaci ne gidan ne kamar masallacin masallacin juma'a ko masallacin kamsu salawat dama can musalla sunansa fili ne dama an fahimta sai dai kamar yanzu saboda karo masu handuma da babake handama da babake ne su zo su handame gurin ko mutum ya dinga zaizaye gurin to ba laifi a dan sa a dan kewaye shaka da gini ko a sa katanga haka ya fensin ɗin gurin don mutane kada wata rana wani son zuciya ya sa zuwa a gina gurin ina fatan gane wafil madakhal ya zo cikin littafin madakhal wal mawdi'u wannan bigire wannan wuri ya ani musallar eid yana nufin masallacin idi mawdi'u ibadatin wuri ne na ibada fayan bagi ya dace ya kamata an yunazzaha a tsabtace shi an haza daga irin waɗancan laifuffuka ɗin fayuturaka makshufan a bashi a buɗe labina a fihi kar a yi gini a cikinsa a bashi a buɗe ba tare da gini ba wa min zalika yana daga cikin bid'a a babin sallar idi addu'a yawmal idi inda liqa tauba yin addu'a ranar idi lokacin da aka haɗu taqabbalallahu minna wa minkum idukum mubarak kullu amin wa antum bi khair ana yi ko yawa kai wa min zalika yana daga cikin haka addu'a yawmal eid yin addu'a ranar idi inda liqa lokacin da aka hadu an fahimta wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya aw ja'izatun ko kuma bid'a ce wadda ta halatta aw mandubatun ko kuma bid'a ce mandubiya mustahabbiya kenan ga waɗanda suka yadda bid'a ta kasu kashi kashi wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj faƙaɗe talafa ulama'una rahmatullahi alaihim ya ce malamanmu Allah ya ƙara musu rahama sun ƙaru juna sani fi ƙaunin rajuli li akhihi game da faɗin mutum ga ɗan uwansa yau mal'idi ranar idi ta ƙabbalallahu minna wa mink Allah ya karɓa mana ya karɓa maka Allah ya karɓan mana ya karɓan maka wa gafara lana wa laka ya gafarta mana ya gafarta maka to malamai shin za a yanzu me munin wannan kalmar me munin taqabbalallahu minna wa minkum kawai illacin da shari'a a nan ko da yake akwai athar daga sahabbai da magabata cewa taqabbalallahu minna wa minkum babu laifi a iya yi ina fatan gane akwai athar na magabata game da taqabbalallahu minna wa minkum na dan sha'afa satin da ya wuce na dauka zamu karatun na dan na dan so na zo da wata yar risala na so mu dan bita to kuma na sha'afa amma akwai magabata cikin sahabbai suna in sun haɗu da junansu ranar idi suna faɗin taƙabbalallahu minna wa mink sai ya zamanto wannan ya dace da koyarwar magabata ba bid'a bane ina fata an gane amma insha Allah kila sati mai zuwa in ban sha'afa ba za mu dan karanto abinda malamai suka ce akan wannan akwai athar da aka ruwaito game da wannan kalmomi na taya murna din akwai wanda da dama hadisan ba su inganta ba akwai kuma wanda ya tabbata zuwa ga magabata suna karantawa kamar taqabbala Allahu minna wa mink to malamai sun yi sabani shin za a faɗi wannan kalma ko ba za a faɗa ba ala arba'ati aqwalin kan maganganu guda hudu kauli na farko jaizun akwai malaman da suka ce halal ne ranar idi ka da dan uwanka ka ce taqabbala Allahu minna wa mink yace amin taqabbala Allahu minna wa mink ma'ana Allah ya karba mana shine ma'anarsa li'annahu qaulun hasan me dalilin su suka ce magana ce mai kyau ai ba wani mummunan abu a ciki makruhun qauli na biyu suka ce kai makruhi ne me yasa suka ce li'annahu min fi'lil yahud aikin yahudawa ne ha ba kaji shi yasa to tunda su wayanda suka ce wannan ku haɗu da ɗan uwanka ranar idi ku yi wannan addu'ar aikin yahuda ne su a wajensu bai halatta ba tun da li'annahu fi'ilil yahud ƙauli na uku mandubun ilaihi mustahabbi ne in kun haɗu da ɗan uwanka ranar idi ka ce ta ƙabbala lahu minna wa mink me yasa suka ce li'annahu du'a saboda addu'a ce wa du'a'ul mu'mini li akhihi mustahab addu'ar mu'mini ko ga ɗan uwansa ai a bar so ce da haka babu wani aibu a cikinta addu'a kai masa kun haɗu ka ce Allah ya karɓa mana ya ce amin to ka yi wa ɗan uwanka addu'a wannan abu ne mai kyau an rabi'u ƙauli na hudu la yabta ji ubihi kai dai kakka fara amma an yi maka kayi in ka zo wuce a ka kyala mutum in kuma gaisa ya ce ta ƙabbalar lawamin na minku ka ce amin amin amin fa in qalahu ahadun amma fa duk wanda ya gaya maka rudda alaihi mithluhu kai ma mayan masa da irin sa kuka hadu da mutum yace taqabbala Allahu minna wa minkum kace amin taqabbala Allahu minna wa min kenan wayannan sune akawal din kaga kaulin farko suka ce jaizi ne kauli na biyu suka ce makaruhi ne kauli na uku suka ce mustahabbi ne saboda addu'a ce ga dan uwanka kauli na hudu suka ce kai kar ka fara kawai in ka zo ka wuce abinka ku gaisa da mutum ne kawai ka tafiya ka in shi ya zo saboda me yasa suka ce fi'ilul yahud saboda yahuda su ne a irin bukukuwan su baka ganin hafi sallah hafi christmas a shi ne irin wannan taqabbalallahu minna wa minkum to ba a son komai ya zama sai kayi koyi da wasu in ya zamanto ya tabbata cewa su ne suke taya junansu murna irin waɗannan abubuwan to so ake mu kuma mu saba musu ai shi yasa wasu suka ce tunda aikin yahudawa ne makaruhi su ne in sun haɗu happy christmas happy new year ko ba suna yin haka ba da an haɗu da su musulmi ma yaga yana ce musu happy christmas ya ce ya ce thank you Ah, na gode wai kai masa happy christmas ko happy new year to shikenan mu ma happy eid happy idul fitr happy happy uh, idul adha ko idul kabir misali to kaga in ya zaman to kawai saboda su arna ma suna yi kuma da mu mun yi me a to ai ba su ake kaza sai dai su su koyi da kai ba kai kai koyi da su ba shi yasa wasu suka ce aikin yahudawa ne kauli na hudu kuma suka ce a'a a bar abin a bude kai dai ka fara in kuma an yi maka kamayar sai ya zaman to wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wa idza kana ikhtilafuhum fi hadha ad-du'a al-hasan ma'a taqaddumi huduthihi فما بالك بقول القائل عيد مبارك مجرد من تلك الألفاظ ما أنه متأخر الحدوث فمن باب أولى أن يكرهوه طب ما لك وإذا كان اختلافهم إذا هرما لما يسني ساباني في هذا الدعاء الحسن أتكن ونن الدعاء ميكو تقبل الله منا ومنك ما أتقدم حدوثه تارد شوى تادت أنا فلتا shine takaddumu huduthi ta dade da gabata ana faɗan taqabbalallahu minna wa mink in dai har malamai sun tsaya suna ta ja'in ja akan za a faɗa ko ba za a faɗa ba tare da cewa ba fa yau aka so mu faɗin ta ba fa ta dade magabata suna taqabbalallahu minna wa mink to sai malai ya tafa ma baluka to ya kuma kake gani bi qaulil qa'il da kuma faɗin da ake cewa idun mubarak idun mubarak kullu amin wa antum bi khair كل عام وأنتم بخير عيد مبارك تقبل الله منا ومنك kaji ita ma magabata wasu sun ce ayi wasu sun ce kaza sun ce kaza to waccan ma ta dade ana faɗa ballanta za yanzu ta zamani idun mubarak ko idukun mubarak ko taqabba ko eh wato kullu amin wa antum bi khair da ire-iren waɗannan kalmomin da ake faɗa sai malai yake cewa mujarradan min tilkal alfaz irin waɗannan kalmomin su kaɗai waɗannan lafuzan irin idukun mubarak kullu amin wa antum bi khair ma annahu mutaakhirul hudud tare da cewa waɗannan su ne na ƙarshen faruwa da ƙarshe ƙarshen nan yanzu ƙarshen zamani aka fara faɗar waɗannan wa'yancan ma wanda aka daɗe ana faɗa kaji malamai sun yi saɓani akan a faɗa ko ba a faɗa ba to ballantana waɗanda kuma yanzu da ƙarshe ƙarshen nan suka faru fa min babi aula kenan yana daga cikin babi aula an ya karahu su suka fi cancanta ma a ce makaruhi ne yin su in dai taqabbala Allahu minna wa minka akwai malaman da suke ganin kar a faɗa to idun mubarak in kullu amin wa antum bi khair min babi aula wannan su suka fi cancanta a ce makaruhi ne kar a faɗe su ma'ana dai anan in za a taya juna murna ya halatta amma a nemi wata hanya shari'a ta yadda a taya juna murna kar mu koya daga wajen wanda ba musulmi ba kar a ce ai ga wanda ba musulmi ba suna cewa kaza suna amfani da kalma kaza mu ma mu amfani da wannan kalmar a'a mu samu wace kalma ce in za ya halatta mu taya junan mu murna to akwai wata kalma da shari'a ta tanada ta taya juna murna in babu to kan mu kirkira wa min zalika yana daga cikin bid'a almashi ala sauti ghairi wato tafiya akan sautin wani fit takbiri a cikin kabarbarin da ake yi ithra salawatil kams a bayan sallolin farilla fi ayyamil eid ranar eid za ga sau da yawa wasu masallatan liman ne yake yi in yi idan da sallah sai ce Allahu akbar sai ka mamu masallaci sai ka ji ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a yi ta wannan kabarbarin to mala yace shi ma wani ya dinga bayarwa ana karba bid'a kamar yadda za mu je kuma wajen babin aikin haji shi ma labbaik Allahumma labbaik in ka je aikin haji za a gani wani mutum ɗaya ya ja ya jawo zuga ta wajen mutum ashirin ko talatin labbaik Allahumma labbaik su ma sai su faɗa labbaik la sharika laka labbaik su ma sai su faɗa innal hamda su ma sai su faɗa zaka dinga jin har wanda ake sawa a rediyo gowa zaka ji ai jama'a ne da yawa ko dai ka ji ana ɗauka tare ana ajiyewa tare ko kuma wani yana bayarwa wani sauran suna amshewa to wannan shi ma dai ba daidai bane to haka kabarbarin nan da ake bayan an idar da sallar azhar la'asar magarba isha ranar sallah da washe gari da washe gari to wayannan kabarbarin so ake kowa ya tasa shi kadai babu maganar wani yayi mutane suna bin sa an fahimta wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makaruhiya wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal wa qad madatis sunnatu ala ahli al afaq haqiqa sunna ta gabata ga mutanen sasannin duniya yukabbiruna suna yin kabarbari dubura kulli salatin bayan kowace sallah min as-salawati al-khams daga sallolin farilla fi ayyami iqamati al-hajj bi minan a lokacin da alhazai suke tsaye ko suke zama a mina fa idza sallama al-imam idan liman yayi sallama min salatil fard daga sallar farilla fi tilkal ayyam a irin waɗannan ranakun kabbara takbiran sai kabbara da ƙarfi yusmi'u nafsahu da zai ke jiyar da kansa wa man yalihi da waɗanda ke biye da shi wa kabbara al-hadiruna bi takbiri sai mahalarta masallacin sai kaga suna yin kabarbari sakamakon jin kabbaran liman da suka ji yayi kullu wahidin yukabbiru li nafsi kowane mutum zaka ji yana yin kabbara su shi kadai wala yamshi ala sauti gairihi baya tafiya akan sautin waninsa ala ma wusifa cikin wato kamar yanda aka sufanta maka min annahu yusmi'u nafsahu wa man yalihi cewa mutum ya jiyar da kansa da wanda ke biye da shi fa hadhihi hiya sunna wannan ita ce sunna amma in karka yadda a masallaci a dinga baka kana karba ma'ana ya zama liman ne yake faɗa mutane suna faɗa ba laifi liman ya fara don ya tunatar da mutane yana yin kawai ba don ku bi shi ba yi yake yi kawai ya dan buɗe baki ne saboda wani ya manta da ya ji liman ya buɗe baki yana kabar barin an tuna masa shi kuma sai ya kama yi to wannan shine amma ku tafi akan sauti ɗaya to wannan shine malai ce bid'a ne wa amma ma yaf'aluhu ba'd an-nas al-yawm amma abinda wasu mutane suke yi a yau min annahu cewa idza sallama al-imam idan liman yayi sallama min salatihi daga sallarsa kabbara al-mu'adhdhinuna ala sautin wahidin sai masu kiran sallah su yi kabbara akan sauti daya ala ma yu'lamu min za'aqatihim bisa ga irin abin da aka sani na irin sautin su fil ma'adin a wuraren kiran sallah wayudiluna fihi na fihi suna tsawaitawa a cikinsa kamar yadda mutum yake kiran sallah maimakon allahu akbar allahu akbar wato ya kabar barin suke allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd maimakon ai haka kawai ka ji liman ladan ya zo kamar zai kiran sallah yana ta abin nan kamar irin na kiran sallah shine za'aqatihim da irin sautin da suke yi fi ma'adin a wuraren kiran sallar su yudiluna za ga ya sa yudawiluna fihi ko ay yudiluna wa yudiluna fihi suna kuma tsawaita muryarsu wato kaman suna kiran sallah wannasu yasma'una ilaihim mutane suna jin su kawai su kuma mutane ba sa yi kawai sauraron su suke wala yukabbiruna fil galib su sauran mutane ba sa yin kabbarar a mafi yawan lokuta kawai dai su saurari ladan yana tayi kaman yana kiran sallah wa idza kabbara ahadun minhum idan mutum ɗaya ya kabbara a cikinsu fa huwa yamshi ala aswatihim to shi ma za ga yana tafiya ne akan sautin su su masu kiran sallah ne wa zalika kulluhu min al bid'a mala yace wannan duk bid'a ne id me yasa yace bid'a ne yace id innahu lam yunqal domin ba a ruwaito ba annan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alahu cewa annabi ya yaka da abun mai kyau ne wallau kana khairan ma sabaquna ilai ko da alheri ne ba za mu riga su yi ba da haka ake so a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa in ya idan da sallah yana bayarwa sahabbai suna amsawa wala ahadun min al-khulafa'ir rashidin ba'dahu haka kuma ba a ruwaito ba daga wani daga cikin khulafa'ur rashidun da suka zo bayan sa ka ga in dai abu addini ne ai ba zai wuce wa'in can ba annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali radiyallahu anhum ajma'in wa fihi kharqu hurmatil masjid kuma a cikin haka ma a cikin irin wannan daga murya din akwai keta alfarmar masallaci bi rab'il aswati fihi ta hanyar daga muryoyi a cikin sa wa tashwishu ala man bihi da kuma shagaltar da dauke hankalin wanda ke cikin masallaci min almusallina daga cikin masu sallah wani ya gama kabbara sama ya tashi yana nafilfili amma ga kuma wannan kabarbarin da ake yi da irin sauti irin na kiran sallah yana tafiya yana daukar hankalinsa wattalina wadhakirina da masu karatun alkur'ani da masu zikiri su ma duk zai dauke musu hankali wannan abin da ake dan haka kyala mutane bayan an irin da sallah kawai kowa ya kabbararsa gwargwadon iyayen da zai jiyar da kansa ya jiyar da na kusa da shi ya wadatar intaha bayani ma ahdathahu an-nas fi babi salatil idain a nan ne bayani ya cike game da abin da mutane suka kirkira a babin sallar idi min albidai shaytaniya na daga bid'o'i na shaytan ala sabili tanbihi alqala la ala sabili alihsa mala yace duk yana kokarin fadakar da jajjan hankalin masu hankali ne ba yana ta wayannan bayanai bane saboda kirga da kuma lissafa kurakurai da laifuffukan da mutane suke aikatawa abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana masha Allah آمين wannan ya ce malam menene matsayin wanda ya rasa sallar idi a musulunci to ya danganta idan ba da gangan ya rasa sallar idi ba saboda ko ya makara bacci ya dauke shi ko kuma bai san lokaci ya kure ba ko kuma wasu dalilai ne suka bujiro na shari'a wanda ya sa sallar idi don galibi za ga wasu ba sa zuwa sallar idi wannan su ne masu kuskure kuskure ne ba daidai ba ne laifi ne mutum ya ki zuwa sallar idi sai dai akwai larura da za ta hana shi zuwa sallar idi ko kuma mutum ya yi ganganci da gangan kawai ya kirkiri wasu abubuwa da za su sa in ya shi ya makara bai samu sallar idi ba wannan duk kuskure ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ya yi nisan din sallar idi ba ko ya ki zuwa sallar idi ko shi ko cikin sahabbansa da haka mu dage mu dinga zuwa sallar idi kuskure ne kin zuwa sallar idi in ba uzuri in kuma da uzuri irin na shari'a wannan kuma babu laifi wallahu ta'ala na'am maganar na'am na'am na'am na'am to shi da kyau shi ne ce maka akwai 'yan risala da na so mu duba mu dan dauko asar na na magabata akan abin nan insha Allah sati mai zuwa in ban mu sha'afa ba shine nace zan zan dauko asar da aka samu shin a fada ko ba a kila mun karanta wancan asar din a karkashi sai mu fitar da amsar ka a fada din ko kuma kara fada na'am akan ban ji ba masailul mursala masalihul mursala a kai wannan ba zai shiga ba ai shi wannan an shari'a ta faɗi yadda take so ai a gaba zai zama misali wal mursala in ba nassi shine ake tafiya wajen ijtihadi na malamai waye a tafi masalihul mursala da waye da waye amma nassi ya tabbata kan a baya ba wani masalihul mursala ka gane ko kawai ka shine aka ce maka shi mai yin ya dinga yi dan ya jiyar da kansa da wanda ke kusa da shi ai yin dan ya tuna musu su wanda suke tare da shi yanzu ko yara ne ka ɗebo su a mota kuna tafiya kawai suka ji ba magana kake ba rediyo kake ji ba kawai wannan kabbara kake ko kuma kai kabar bari fa ake yi fa ranar idi fa ba fa a surutu fa ku dinga kabar bari kawai ka riga mota kuma su ji ka kana kabar barin to za ka ga ba sai ka ce su koye ka ba an fahimta haka in ka zo wuce haka wasu su kuma su wannan su biyu sun taho za su tafi sallar idi amma surutun suke ta yi to in ka zo wajen sai ka dan sai ka ɗan ƙiyin sauri sai ka ɗan dinga yin kabara ka ɗan ɗan ƙara bolum yadda za su jiyo kabara kake yi ka isar da sako ƙila su ji ƙila kuma ma su ma san muhimmancin ta ba su ma san ana yi ba kawai za su ɗauka wani abu ne kai kaga dama kana yi ƙila su ci gaba da surutun sa kaga ka dai isar da sako amma ba ka zo ka ja tawaga kawai ku dinga yi ba shine wallahu ta'ala ala